الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'adu godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a tara ga watan zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1440 wanda ya dace ma sha biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha tara lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi na iya gabata na'am kamar hadisi ne ke cewa ba a azumi ran asabar kamar wanda kamar ya zo koma kan shi zai yi wata a wata azumi na kwana uku ba da ke kakarin wata shin yana yi wai dangane da azumin sha uku sha hudu sha biyar idan aka yi dace ya faɗo asabar shin mutum zai iya azuntar ta ko kuma tsallakewa zai jimhurin malamai suna ganin halaccin yin azumi na nafila a ranar asabar sai dai sun tafi akan kadaita ranar asabar da azumi na nafila haramun ne kamar yadda kadaita ranar juma'a da azumi na nafila haramun ne don haka shine kamar yadda suka kafa hujja da dalilan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikinsu hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar juma'a ya tarar da ɗaya daga cikin matansa ita ce juwairiya tana azumi manzon Allah ya ce da ita jiya kin yi ta ce a gobe kina da nihin yi ta ce a Allah ya ce to maza a ci haka hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ta sumu yawmal jumu'a manzon Allah ya ce kar ku azinci ranar jumu'a sai idan kun azinci yini gabaninta ko kuna da nihin azumtar yinin da ke bayanta kenan sai dai ku yi alhamis da juma'a ko ku yi juma'a da asabar to waɗannan hadisai shine da su ne hujjar wasu daga cikin magabata waɗanda suke ganin cewa za a iya azumi na nafila a ranar asabar sai dai kaɗaita ta da azumi baya halatta kenan sai dai ka yi juma'a an gane ko don haka kenan yana daga cikin dalilansu wanda suka tafi akan cewa ranar asabar wato ana iya azumtar ta kenan in an azumci ne gabaninta kamar yadda al'imamu abu dawud da al'imamu turmizi sun yi babi na musamman wanda ke bayani game da hani game da kadaita ranar asabar da azumi na nafila akan wancan hadisi to sai dai kuma daga cikin su su wasu magabatan wannan hadisi na azumi na ranar asabar sun raunana shi amma a takaice hadisi ne wanda ya inganta hadisin da maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tasumu yawmas sabti illa fi mafturida alaikum maza Allah yace kar ku azinci ranar asabar sai game da abinda aka farlanta muku na azumi har ma ya ce in ɗayanku yawa yi gari ranar asabar na azumi mazan Allah ya ce to ko da ɓawon icce ne ya tauna domin ya karya wannan azumi to don haka wannan hadisi malamai suka ce dalili ne wanda yake hani game da azumi na nafila a ranar asabar sai dai azumi na farilla sai dai azumi na farilla an gane ko sai dai azumi na farilla don haka in mutum ya waye gari ranar asabar yana azumi ba tare da ya san da cewa an yi hani game da azumi na nafila a ranar asabar to ya zama wajibi a kan shekarya wannan azumi an gane ku domin kar ya fada cikin hani na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a inda azumtar ranar asabar ke zama wajibi ga mutumin da ya azumci ranar juma'a amma bai san da haramcin kadaita juma'a da azumi to wannan ya zama wajibi a kan shi yayi azumi a ranar asabar domin ya fitar da cikin hali kai ne ka dau azumi na nafila ranar juma'a amma kai baka san da cewa an yi hanin game da kadaita ranar juma'a da azumi na nafila to a nan malamai suka ce ya zama wajibi ka azumci ranar asabar kenan domin ka fita daga wannan hali to don haka dai a takaice baya dacewa in dai azumi ne na nafila a ranar asabar ko da ya faɗo sha uku sha hudu sha biyar to abinda za ka yi sai ka ƙetare wannan ranar kuma abun allah subhanahu wa ta'ala kana da lada ciki kenan sai ka ƙetare ita wannan ranar asabar da ta faɗo kana da lada wanda yake cikakke kenan game da azumi na ayyamu na biyar da ake sha uku sha hudu sha biyar kenan in asabar ta faɗo ita ce sha ɗaya wannan ta faɗo ita ce sha biyu wannan ta faɗo sha uku ko ta faɗo sha hudu ko ta faɗo sha biyar kenan mutum sai ya ƙetare ta na'am ha alamomin mi wai alamomin ketowar alfijir ban san wata alama ta ketowar alfijir illa kasancewar alfijir yadda yake kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta mana haske ne wanda yake bujurowa a gabas kuma dandanan hasken yake cika sasannin sama saɓani ga alfijir ɗin da ake kiran shi wato wannan fajirul kabi alfajirul kabi wanda shi wani ɗan haske ne yake bujirowa wanda kuma kamar wutsiyar dila kenan haka shar yake yi a alƙibla amma baya haɗa gabas wato da haske to shi irin wannan alfijir baya hana minihin yin azumi cin abinci na sahur sannan kuma shi wannan alfijir kuma baya halatta mutum yi sallar asuba a wannan lokaci amma shi alfajir sadiq alfijir na gaskiya wanda haske ne yake cika sasannin gabas shine ke haramta ma mai azmenihin yin azumi cin abinci domin lokacin yin sahur ya riga ya wuce sannan kuma shine wanda ke halatta a yi sallah a cikin shi domin shine ke tabbatar da lokacin asuba ya shiga wannan shine iya abin da muka sani amma ban san wasu alamomi na ketowar shi ba wanda suke na daba na'am
wata ruwa ta take tambaya tana da wata lura ce kuma aka mata bishara kan cewa dole sai ya boka ya
sai bokaye za su iya mata aiki na aljanu da haka yadda aka haka harkar iska ce haka ina kake tambaya ya ne da ke fuskanta
wai wata yar uwa ce ba ta da lafiya kuma aka mata isharar cewa ba wanda zai iya fitan mata da wannan aljani da yake tare da ita sai bokaye to shi wanda ya mata ishara wahayi aka masa maganar zuwa wajen boka haramun ne haramun ne an gane ko domin kasancewar shi boka yana tare da shaidanu dan dabo ne yana tare da shaidanu wanda shaidanun nan su suke masa hidima shi ba shaidani baya ba bawa haɗin kai domin cimma burinsa sai ya gitta masa sharaɗi sharaɗin da in ya aikata to zai kafirta don haka wannan abu ne sananne duk wanda ya je wajen boka abu na farko boka sai ya sanya shi an yanka wannan yanka kuma aljani ake ma duk wanda ya ma wani allah yanka wannan ya kafirta kai tsaye domin yanka ibada ne ibada haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala baya tarayya da kowa baya tarayya da komai wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a haka kuma yace qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kuma haka yace fa salli li rabbika wanhar don haka kwata-kwata baya halatta mutum ya je wajen boka an gane ko game da wani al'amari na rashin lafiya ko wani al'amari wanda yake na rayuwa haramu don haka kasancewar wannan rashin lafiya da ta same ta ta shafar aljani ga hanya wadda shari'a ta tabbatar mana shine yin rukiya da littafin Allah subhanahu wa ta'ala a karanta mata alkur'ani da addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta hanyar nan Allah zai ba ta lafiya an gane ku domin lafiya a hannun Allah take kuma ba a samun ta dole sai an biyo ta hanyar ta dace don haka dai abinda za ku tabbatar mata bai halatta ta shi kuma abu na farko shi wannan da ya bata shawarar ta je wajen bokaye shi wane ne ya faɗa masa wane ne ya faɗa masa ta tambaye shi wane ne ya masa wahayin ya tabbatar mishi cewa dole sai boka zai warkar da ita don haka Allah shi ne mai warkaswa wa in yamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir don haka ta nemi lafiya a gun Allah subhanahu wa ta'ala ta biyo hanyar da ta dace ta kusanci Allah da ayyuka waɗanda suke na ibada kuma ta nema a yi mata addu'a addu'a da ta dace ma wadda ta dace a shari'anci da magunguna waɗanda suka dace a shari'anci darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul wasaya wanda mun tsaya ƙarshen babi na talatin wanda mun fara kenan girgije ya taso kenan farkon darasi na sati da ya wuce insha Allah shi ne zamu mana wanda babi na talatin bayani ya gabata a kansa baban da ke bayani game da yin waƙafi na wata gona ko wani fili domin gina masallaci mutum ya bayar da wata gonarsa ko wani fili saboda Allah domin a gina masallaci menene hukuncin haka shine malam ya zo mana da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke fada lamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madina yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso birnin madina amara bil masjid maza Allah ya yi umarni game da gina masallaci farkon isowarsa madina aikin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sa gaba a farko shine gina masallaci domin masallaci shine jigon duk wani alkhairi na duniya da na lahira duk wani ci gaba ta bangaren addini ko ta bangaren rayuwa to masallaci shine shigonsa don haka duk wasu al'amurra muhimmai maza Allah sallallahu Alaihi wasallama yakan kulla su a nan masallaci don haka masallaci yana daga cikin waza'if kin shi farko shine makaranta wadda take babba an gane ku babban makaranta ke na masallacin maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ne yasa saboda ta nan dukkan wani al'amari na addini ya yi kuma hatta da al'amari wanda yake na jihadi a masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kulla shi masallaci hallu shine mashar'anta da duk wasu al'amura na addini to dan haka masallaci yana da muhimmanci yana da matukar muhimmanci a rayuwar mutum musulmi shi yasa a nan anas yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa birnin madina ya yi umarni game da gina masallaci a samu fili a gina wa sai manzon Allah ya faɗa ga wasu ƙabila daga cikin ƙaba'ilkin madina su ne banu najjar manzon Allah ya ce ya bani najjar ya ce ya ku 'ya'yan najjar faminuni bihayi faminuni haɗiƙakum haza manzo Allah ya ce ku mun kuɗin wannan gonar ta ma'ana ku faɗi kuɗin ta na biya a lokacin nan suka binciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yake nihin yi da wannan gona manzo Allah ya sanar da su cewa masallaci ne za a gina faƙalu sai suka ce da shi la wallahi rantsuwa muke da ubangijin la'anan za'ida ce lita akidil ƙasa an gane ko ana ƙara ta ne domin ƙarfafa wato rantsuwa kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa la'uku wannan la'ukusimu biyau milkiyama la'ukusimu ai ukusimu biyau milkiyama shine kenan suke cewa la wallahi bala wallahi kenan shine suka ce la wallahi rantsuwa muke da ubangijinmu la na dulubu samanahu illa ilallah wannan gona tamu ba ma neman kudinta abun kowa face ubangijinmu shi muke so ya biya mu wanda wannan gaba dalili ne wanda ke nuna cewa mutum ya bayar da wata gona ko wani fili da sunan wakafi ne saboda Allah a gina masallaci to sakamakon duk wanda ya yi haka Allah zai gina masa gida na musamman a aljanna kamar yadda hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci saboda Allah Allah zai gina masa gida na musamman a aljanna kenan anan da wanda ya bada filin da wanda ya ɗauki ɗawainiyar gina wannan fili gaba ɗaya suna da sakamako na gida na musamman a aljanna da shi wanda ya ba da filin da wanda ya gina don haka wannan babban aiki ne na alkhairi wanda bai dace ba ga wanda yake da tunani da hankali da tsinkayen nesa wato a bar shi a baya akan wannan fage ko da ba ka da ikon da za ka ɗau nauyin ba da wannan fili gaba ɗaya ko ginawar to ya kamata in ana tattara wani abu kenan mutum ya yi ƙoƙari ya gabatar da abin da Allah ya hore masa domin shi ma ya yi tarayya a cikin wannan lada kaga wannan gona ce tasu gaba ɗaya suka ce a mu ba ma neman kuɗin wannan gona abun kowa in ban da Allah to don haka wannan babi ne na musamman malam yayi wanda ke nuna halaccin yin wakafin wata gona ko wani fili da sunan cewa a gina masallaci kuma da zaran an bayar da wannan gona ko wannan fili da sunan wakafi to ko da ba a gina ba ya riga ya zama wakafi bai ya halatta a yi kyauta da shi ko a sayar da shi kuma ba za a gaje shi ba ya zamanto wakafi ne fi sabilillahi har zuwa kiyama قال المصنف رحمه الله تعالى babu waqfi dawabi wal qura'i wal urudi was samit wa qala az-zuhri wa ibn shihab fi man ja'ala alfa dinarin fi sabilillah wa dafa'aha ila gulamin lahu tajirin yattajiru biha وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين هل للرجل أن يأكل من ربه تلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين قال ليس له أن يأكل منها قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله هو ابن عمر العمري أنه قال حدثني نافي هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم له فحمل عليها رجلا فأخبر عمر رضي الله عنه أنه قد وقفها يبيعها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها فقال لا تبتاعها ولا ترجعن في صدقتك malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin yin waƙafi da wasu dabobi ma'ana mutum ya ware wata dabba daga cikin abin da ya mallaka da sunan cewa wakafi ce fi sabilillahi amfanin wannan dabba a sarrafa shi ga wata hanya ta ɗaukaka addinin Allah misali mutum yana da wasu raƙumma sai ya ware ya ce waɗannan raƙumma wakafi ne saboda Allah duk abin da za a yi na amfani na madara ko na 'ya'yan da za su haifa ko lautu ko hawa da za a yi a sarrafa shi ga wani bangare na ɗaukaka addinin Allah ko ya yi cewa da sunan talakawa da waɗanda suke mabukata ya yi wakafi da dabbobinsu kenan aka ce addawabu kamar yadda bayani ya gabata jam'i ne na dabba duk abin da dabba wadda take mai kafa hudu kenan a al'adance shine ake kira dabba an gane ko kamar rakumi tumakai awakai shanu da sauransu duk dabba mai kafa hudu kenan a al'adance amma ba asali a yaren larabci a yaren larabci duk abin da ke tafiya sunan shi dabba hatta da dan adam dabba ne kawai da wani ta'ala ya faɗa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin shine ya ce wato babe ne wanda ke bayani game da hukuncin yin waƙafi da dabobi sai ce wal kura'i wato da dawakai wannan kenan min babi adifil khas alal am domin doki shi ma yana daga cikin jimillar dabobi amma me yasa aka ware shi aka yi adafinsa saboda muhimmancinsa sai ya ce wal urud wato da wata haja lafazin urud jam'i ne na arab idan aka ce arab shine ma'u idda litijarati war ribihi an gane ko min gairis sama kenan duk abin da aka tanade shi domin a yi kasuwa a ci riba wanda ba kuɗi ba shine ake kira wato arab kamar yadda Allah yake faɗa turiduna arada duniya wallahu yuridu al-akhirah haka wa in ya'tikum wa in ya'tihim aradu misluhu ya'khudhu idan aka ce al-arad kenan ma uidda litijarati warribihi ghayr al-asman duk abinda aka tanada domin kasuwa a ci riba ba kuɗi ba shine ake kira da kadara kamar yadda a Hausa ake cewa kadara ba kuɗi ba sai an saida to zaka iya yin wakafin wasu kaya da sunan cewa a sarrafa su a hanya wadda take ta ɗaukaka addinin Allah sai ce wa summit wato da dukiya wadda ba ta magana an gane ko in aka ce a summit zinare da azurfa ko kuma a takaice ka ce kuɗi kenan shine ake kira da asami domin dukiya kala biyu ce akwai annatik akwai asami dukiya annatik sune dabobi raƙumma da shanu da tumakai da awakai da dawakai da jakuna da sauransu wannan sune ake kira annatik in aka ce asamit dukiya wadda ba ta magana kenan zinare da azurfa da sauran kudade shi ne anan malam sai ya zo da athar na al'imamu zuhri ke faɗa lokacin da aka yi masa tambaya game da mutumin da ya ware dinare dubu daga cikin abin da Allah ya hore masa na dukiya wadda fa'aha ila gulamin lahu tajirin yattajiru biha ya bayar da wannan dinare dubu zuwa wani yaronsa ɗan kasuwa domin ya yi kasuwanci da wannan kuɗi kamar misali yau mutum ya ware miliyan ɗaya sai ya bayar da ita ga wani yaronsa wanda yake ya iya kasuwa da sunan cewa ya je ya juya wannan miliyan wa ja'ala ribahu sadaqatan lil masakin wal aqrabi wannan riba ya sanya ta cewa matsayin sadaka ce ga mabukata da danginsa waɗanda suke na kusa yace duk wani dangin shi na kusa to ya sanya ribar wannan miliyan kin kenan matsayin sadaka ce gare su a raba musu abin da aka samu na riba da duk wasu mabukata to shine aka faɗa ga al'imamu zuhuri aka ce hallin rajuli an yi akula min ribihi tilkal alfi shay'an shin wannan mutumin da ya ware wannan dinari dubu a matsayin cewa a juya abinda aka samu riba a ciyar da shi ga wasu mabukata shin shi zai iya cin wani abu daga cikin ribar wannan dinari dubu da ya ware wa illam yakun ja'ala ribaha sadaqatan lil masaki fil masaki ko da cewa bai sanya ribar wannan kudade cewa ga miskinai yana iya cin wani abu daga cikin wannan dinare dubu da yawa kafinsa qala laysa lahu an ya'kula minha yace bayya halatta ya ci wani abu daga cikin ribar wannan ba ma asalin ba ribar ma bayya halatta ya ci saboda me yasa ya riga yayi wakafi saboda Allah shi kuma duk abin da kai wakafi saboda Allah kenan matukar ba kai ba kake jibintar kula da wannan wakafi to bai halatta ka amfana da wani abu da shi an gane ko inda a ce shi wanda ya ware wannan dinari dubu ya ce wannan wakafi ne saboda Allah duk ribar da aka samu za a sarrafa ta ga mabukata sai ya zamanto shi ne yake juya wannan dinari dubu to anan yakan iya ci kenan gwalgwadon wahalar shi me yasa saboda shi ne ya jibinci kenan gudanar da wannan wakafi shi ka duk wanda ya jibinci gudanar da wakafi kenan anan yana da haƙƙi kamar yadda babi ne ya gabata amma in ba shi bai ke juya wannan dinare dubun to baya halatta ya ci wani abu daga cikin wannan ribar shine anan al-imamu wani al-imamu zuhri yake cewa laysa lahu an ya'kula minha baya halatta gare shi ya ci wani abu daga cikin ribar wannan dinari dubu amma daman asalin wannan kudade da ya ware dine da dala a ciki ba ta halatta gare shi kamar yadda yau in ka ba da fili da sunan cewa a yi masallaci wannan fili bakka ba za ka iya yin kyauta da shi ba za ka iya yin sadaka da shi ba za ka iya sayar da shi ba kuma magadanka ba za su gaje shi ba kuma ko talauci zai kashe ka ba maganar ka sayar da wannan masallaci ya riga ya fita daga hannunka kenan ya zama wakafi ne saboda Allah to haka wannan kudade da ya ware bayyana yancin cin dala a cikinta haka ribar bayyana haƙƙin cin daidai da dala a cikinta sai dai in shi ne yake juya wannan kudade kamar yadda malam ya zo da hadisi na biyu a baban wato hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda yake cewa lalle umar allah ya kara masa yadda hamada ala farasin lahu fi sabilillahi ya dora wani mutum akan wani doki nashi saboda allah a abaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lahu wanda dokin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ne ya ma umar kyautarsa fa hamala alaiha rajulan wato umar sai ya ba wani mutum ya ce masa karbi wannan duki saboda Allah duk wani abu wanda yake na fi sabilillahi na ɗaukaka addinin Allah in ya tashi ga doki nan je kaka fa ukhbira umar sai aka ba umar labarin annahu qad waqafaha yabi'uha ai wannan mutumin ya kawo dokin kasuwa domin sayar da shi aka ba umar labarin cewa ai wannan mutumin da ka ba shi doki to ya fa kawo shi kasuwa yana nihin sayarwa fasa'ala rasulallahi sallallahu alaihi wasallama an yabta'aha umar allah ya kara masa yadda sai ya tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallama shin yana iya sayan wannan doki shi umar din ya tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallama cewa ina iya sayan wannan doki gafa shi ya kawo dokin na yana nihin sayarwa faƙada sai manzan Allah ya ce masa lata buta uha ya ce karka sayi wannan doki la'anan nahiya ce hani ne kai tsaye wanda wannan yana nuna duk abinda an gane ku shine sai ce wala tarji annafi sadaqatika manzan Allah ya ce lalle karka koma game da sadakar da kai duk abinda kai sadaka da shi saboda Allah to karka biyo ta wata hanya wanda wannan sadaka taka za ta dawo gare ka kaga ta hanyar sadaka ta dawo gare ka ta hanyar saya tana iya dawowa to amma a nan manzon Allah sai ya hane shi wanda wannan yana nuna duk abin da kai sadaka da shi fi sabilillahi to bai halatta ka saya ta hanya daya daya ne kadai abinda mutum yayi sadaka yake iya dawowa gare shi shine ta hanyar gado ta hanyar gado ka ba mahaifanka ko wani wannan naka sadakar wani abu ko ka masa kyauta kuma kai ne magajin shi Allah ya masa rasuwa to ta hanyar gado abin yana iya dawowa gare amma duk abin da kai sadaka da shi kaga za an fito da shi za a saida to bai ya halatta ka saya shine anan manzon Allah ya ce masa wala tarji annafi sadakatika kar ka koma wato game da sadakarka wanda wannan dai yana nuna wato shine cewa halaccin mutum yakan iya yin wakafi wato da wata dabba kamar yadda a nan umar allah ikara masa yadda ya ba da wannan wakafi ne a ba da wannan doki ne a matsayin sadaka shi ko sadaka da wakafi duka kusan tafiyarsu daya domin shi abu ne wanda ita sadaka wani bin akan yi ta a bada ta ga mallaka ne ga wani shi kuma duk wanda abu ya zamanto mulkin shi duk yanda ya ga dama yana iya ko ya yi kyauta ko ya sayar ko ya wani shi kuma abin da aka bada shi wakafi sadaka ce aka yi saboda Allah ita kuma wannan kenan ba maganar wani ya dawo a kanta kenan ta riga ya riga ya zama wakafi kenan dan haka kamar yanda anan Umar sadaka ce ya bada wannan duki ga wani saboda Allah sai aka ce masa ai ga zai sayar da wannan duki maza Allah ya ce masa karka dawo ka saya to kamar yadda a nan ya ba da sadakar doki kenan ana iya yin wakafi da doki kamar yadda wasu malamai sun tafi akan cewa shi wakafi sai abu wanda yake tabbatacce to wannan dalili ne wanda yake nuna yin wakafi da wata dabba kuma a nan wannan asar na farko na al'imamu zuhuri kenan wannan yana nuna hatta da kuɗi mutum yana iya yin wakafi da shi ka ware wani dinari ka ware wasu miliyayi kaka ce kawai a ringa kasuwanci da su abinda aka samu na riba a sarrafa shi ga wata hanya ta ɗaukaka addinin Allah an gane ko haka abin da ya shafi zinare da azurfa misali kamar yadda 'yan uwa mata sukan iya ɗan kunne da wata sarƙa da wani warware da wannan na zinare ta sunan cewa wakafi ne fi sabilillahi duk amaryar da za a kai ta gidanta wadda ba ta da wanda ba su wanda suke da bukata su zo a ara musu ta je ta ma an go adu wasu kwanuka in ya so kuma in an gama sannan a dawo da su duka ana iya yin wakafin wannan ki kera dan kunna da azurfa ki wakafin shi duk wanda yake da bukata mace wadda take da bukata ta yi ado ta zo ta ara a ara mata ta je ta yi amfani da shi kuma sannan ta dawo da shi shi ne anan malam ya ce wasamit kenan da dukiya wadda take mai kawaici wadda ba ta magana zinare da azurfa babu na faƙaci da ƙayyimi lilwaƙaf ƙala haddasana abdullahi bin yusuf huwa tinisi ƙala akbarana malik wa bin anas ibn malik al-asubahi al-madani an abi zinad huwa abdullahi ibn zakwan an ila a'rash huwa abdurrahman ibn hurmus an abi hurairah radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد هو بن درهم عن أيوب وابن أبي تميمة السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه اشترط في وقفه أن يأكل من وليه ويؤكل صديقه ويؤكل صديقه غير متمول مالا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin ladan alƙayyimin lilwaƙaf wanda yake mai kula da waƙafi cewa mai kula da wakafi wanda aka damka a hannunsa wanda shi ke wahala da wannan wakafi shi menene hukuncin ladan shi ma'ana a ringa daukan wani abu daga cikin abin da yake na wakafin shine anan malam ya zo da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda ke faɗa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kafin allah ya karɓi rayuwarsa yake cewa la takatasimu warasati dinaran wala dirhama manzon Allah ya ce magadana ba sa raba daidai da dinare ɗaya ko dirhami game da duk abin da na bari an gane ko duk abin da na bari manzon Allah ya ce magadana ba za su raba dinare ko dirhami sai ya ce ma taraktu duk abin da na bari ba'a da nafaqati nisa'i manzon Allah ya ce bayan abincin iyalina wa mu'unati amili wato da wahalar amili ma'ana ma'aikata na manzan Allah ya ce fahuwa sadaka ya ce gaba ɗayan shi sadaka ne kenan duk abin da na bari na dukiya manzan Allah ya ce magada na ba za su raba ba an gane ku kenan a nan wato manzan Allah yana nuna cewa abu ne wanda yake tun can abu ne sananne annabawan Allah ba a gadansu game da duk abin da suka bari na dukiya kamar yadda yake faɗa a wata riwaya manzon Allah yake cewa mu annabawan Allah duk ba a gadan mu game da duk abin da muka bari na dukiya yace duk abin da muka bari na dukiya sadaka ne ga jama'a don su shine yace la nurasu mu annabawan Allah ba a gadan mu ma tarakna sadaka yace duk abin da muka bari manzon Allah yace sadaka ne shine anan yace la taqtasimu warasati dinaran wala dirhaman la anan nafiya ce shi kuma annafiyu ablagu minan nahyi an gane ko la taqtasimu a nuska kame sa ya akwai a cikin wata nuska la taqtasim amma la taqtasimu la taqtasimu warasati dinaran wala dirhaman shine ya ce magadana ya ce ba sa raba dinare ko dirhami sai ya ce ma taraktu duk abin da na bari maza Allah ya ce ba da nafaqati nisa'i bayan abincin kenan iyalina don haka in mai gida ya cika mangaza da abinci ya ce wannan naki ne ke da 'ya'yanki misali to wannan in Allah ya masa rasuwa ba maganar cewa wannan abinci a sanya shi cikin gado ba gado ba ne ba in mutum ya ware abinci na iyalin shi ya bada wannan ya riga ya zama mallakarsu kenan maganar cewa in hatsi yana cikin turmi mai gida ya mutu dole a sauyi ya zama gado wannan bai taso ba babu da haka suke ba da wannan fatawa inda nan ciyayi ba da nafakati nisa'i ya ce bayan abin da na ware kenan na abincin mata na sai ci wa mu'unati amili ya ce da wahalar wato ma'aikata na kenan kaga wannan yana nuna cewa sai ce fahuwa sadaka ya ce wannan sadaka ne kenan kaga abin da ya bari kaddar cewa ya bar wasu gonakai da wasu abubuwa wanda wakafi ne fi sabilillahi masu kula da wannan kaya kenan dole a ringa ba su ladansu tunda ya ce wa mu'unati amili da wahalar kenan su ma'aikata na don haka duk wanda aka damka wakafi a hannun shi kenan wannan yana da haƙƙin kenan a ringa biyan shi kamar yanzu misali ɗan kasuwar da aka ba shi miliyan ɗaya ya juya duk abin da aka samu na riba za sadaka ce fi sabilillahi to don haka a cikin wannan abin da ake samu kenan sai an hudda ladan shi sai dai Allahumma in shi ma yafewa ya ce zai juya wannan saboda Allah shi ma yana neman lada abun Allah to shine malam ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda yake cewa lalle umar ya yi sharaɗi game da wakafinsa da yi wanda hadisin ya gabata wanda gona ce umar ya ba manzan allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa yana da wata gona wadda ta fi kima ta fi daraja a gunsa wadda ya same ta ne a khaibar sai ya ce yana son ya yi sadaka da ya ce ya kamata ya maza Allah ya ce masa wato ka tsare asalin gonar ma'ana kai wakafi da ita maza Allah ya ce kuma ka mai da 'ya'yan itacen gonar sadaka ce saboda Allah gonar tana nan an yi wakafinta amma duk abin da za a samu na 'ya'yan itacen sadaka ce saboda Allah to umar sai sharaɗin cewa an yi a kula man waliyahu duk wanda ya jibinci kula da gonar wato ya ci daga cikin 'ya'yan itacen wa yi ukila sadiqahu kuma ya ciyar da abokinsa gaira mutamawilin malan ba wanda zai mai da abin da aka bashi wata matsayin wata dukiya ce wanda zai zo ya yi gudukenta kenan wanda a cikin abokanka wanda ka tabbata mabukata ne to ba laifi kana iya ciyar da su a sharaɗin da umar ya yi amma duk wanda ka san yana da wadata in ka bashi zuwa ma zai iya saida ya aje kuɗin ko ya zo ya dinkime ta wannan bai da hakkin a bashi kaga a takaice wannan hadisi yana nuna kenan duk wanda ya tsaya game da kula da wakafi to yana da hakkin kenan a bashi ladan shi kamar yadda Umar ya nan yayi sharɗin cewa duk wanda ya jibunci kula da wakafin kenan zai iya ci har ma kuma ya ciyar da abokinsa wanda yake mabukaci babun إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين ووقف أنس رضي الله عنه دارا فكان إذا قدم نزلها وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مدر بها فإن استغنت بزوج فليس لها حق وجعل ابن عمر رضي الله عنهما نصيبه من دار عمر سكنا لذوي الحاجات من آل عبد الله وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي عن أبي إسحاق هو أمر بن عبد الله السبيعي عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث هوسر أشرف عليهم وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش الأسرة فله الجنة فجهزت قال فصدقوه بما قال وقال عمر رضي الله عنه في وقفه لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع لكل wato wannan babi ne wanda ke bayani idan mutum ya yi wakafin wata gona ko wani fili au bi'iran ko wata rijiya a wishtar da linafsihi misla dila'il musulmi wato ya yi sharaɗi ga kansa cewa shi ma zai zira gogansa kwatancin yanda jama'a ta musulmi kowa yake zawa ya zira gogan shi ya ja kai ne kai wakafi na gida sai kai sharaɗi ga kanka kace to wannan gida da na yi wakafi ni ma in ina da bukata ina iya shiga in zauna ko kai wakafi da wata rijiya kace wannan rijiya ni ma zan zara gugana na ja kamar yadda kowane musulmi zai iya zara gugan shi ya ja menene hukuncin wannan sharadi da mutum yayi akan wannan wakafi da yayi to shine anan malam sai ya zo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda shine yake cewa wa waqafa Anas radiyallahu anhu darar Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yayi waqafin wani gida nashi a nan birnin Madina fakana idza qadima ya kasance idan ya gabato birnin Makka daga can birnin Basra domin Anas a ƙarshe ya koma zama a birnin Basra idan ya zo makka ya yi hajji ko ya yi umra idan ya gama baya komawa kai tsaye zuwa basra sai ya biya ta madina in ya je madina kuma a wannan gida da yi wakafi nan yake sauka shi ne ce fakana iza kadima na zalaha idan ya gabato birnin madina yakan sauka a wannan gida da yi wakafi kaga wannan yana nuna halaccin in mutum ya yi wakafi ba laifi yana iya yin sharaɗin cewa shi ma zai iya amfana da wannan wakafi kamar yadda yake sauka a wannan gida wanda wannan yana nuna mana mahimmancin yin wakafi na gida wanda yake na mabukata akan yi abin da kenan ba a cika ba yin shi a cikin irin kasashenmu mutum ya gina gida kawai na musamman ya yi wakafin shi saboda Allah cewa masaukin baki ne duk wani bako ya zo ya sauka in ya gama bukatun shi ya gaba da abin da ya kama da haka wannan lada ne wanda yake mai gudana har zuwa kiyama lada ne wanda yake mai gudana har zuwa kiyama kuma yanda kai wannan gida kai wakafin shi fi sabilillahi to ka tabbata in ka zarkake niyya Allah zai masanya maka shi da gida na musamman a aljanna domin aljaza'u min jinsil amal to amma galibi abubuwa ne mun takaita su akan wannan yanzu misali sai ka samu a unguwa daya an wadatu da masallatai kowa in ya tashi yayi gida sai ya ce masallaci zai wannan shi ma sai ya ce masallaci zai maimakon a cikin unguwar a samu wani ya ware wani bangare yayi kawai masaukin baki ne duk wanda ya yi bako a cikin unguwar koma a ina ne to ga masauki to shine a nan anas allah ya kara masa yadda ya yi wakafin wani gida nashi na musamman a madina in ya zo makka ya yi hajji ko ya yi umra in zai koma gida sai ya biya ta madina in ya koma in ya je madina kuma a wannan gida yake sauka sannan sai ya ce wata saddaka zubairu bidonihi azubair ibn al'awam Allah ya ƙara masa yadda ya yi sadaka da gidajensa wasu gidaje ne nashi sai ya yi sadakarsu amma ga waye sadakar ya yi sadakarsu ne ga ‘ya'yansa kenan ya maida su a matsayin waƙafi kamar yadda yake cikin almusnad na al'imamu darimi shi ne yake cewa annan zubaira ja'ala durahu sadaqatan ala banihi la tuba'u wa la tuhab wa la turafu zubair Allah ya kara masa yadda ya mai da gidajensa ya yi sadaka da su matsayin wakafi ne ga 'ya'yansa ba a sayarwa ba a kyauta da su kuma ba maganar agada wa ƙala lil mardudati min banatihi yace duk wadda aka saka daga cikin 'ya'yansa mata an taskuna ta zo gidan ta zauna ta yi zaurci gaira mudirratin amma kar ta kuntata ma jama'a wala mudarrin biha ita ma kuma kar a kuntata mata a takura mata fa in istagnat bi zawjin in ta wadatu game da miji ma'ana Allah ya datar da ita ta samu wani miji fa laysa laha haqqun ba ta da ikon ta ci gaba da zama a gida in ta samu miji to ya je ya kama mata haya ya je can ya nemi gidan da zai sata amma matukar ba ta da miji to tana da haƙƙi ta zo ta zauna a gida wanda wannan yana nuna mana halaccin kenan mutum ya mai da gidan shi wakafi ne ga 'ya'yansa ka ce misali gida na wuri kaza gidana bayya cikin gado ba maganar asida ba maganar ayi kyauta wakafi ne na yi wakafin shi fi sabilillahi gare ku ku 'ya'yana da jikokina kenan kowa ya zo ya zauna duk wanda yake da bukata ya zo ya zauna amma ba haka ba kawai mutane da za su ware sai su ce wai gida wannan na fami ne kar a wannan a'a ka tabbatar da cewa wakafi ne kai kuma gaya ga 'ya'yan naka kai wakafi kamar yanzu misali irin gidaje na sarauta ko irin gidaje na alkalai ko gidaje na malamai haka dai da sauransu wanda dai an riga an girka makaranta ce misali kamar gida misali wannan na alkali to wannan gida ana iya yin shi alkalin yana iya yin wakafin gidan cewa a cikin 'ya'yan shi duk wanda yake da bukata ya zo ya zauna ko kuma ya kayyade ya ce duk wanda ya zamanto shine khalifa kenan a matsayin alkali to yana da haƙƙin ya zauna a gidan shi da iyalin shi ran da aka ce ba shi bane kuma wanda ya dauki wannan kenan khalifanci kuma hallon shi zai zauna a gidan kenan gidan yana nan har zuwa kiyama kenan an yi wakafin shi ga yaya an gane ku don haka wannan shi ana iya yin shi amma mafi yawa su mutane yau sai su ce sun yi wasiyar gida kaza na fami ne kar a saida shi duk wanda yake so ya zo ya zauna to a nan abin da ake bukata a wayar da kan mutane a wayar da kan mutane da sunan cewa wakafi kamar yadda mun halarci wani rabon gado sai wani daga cikin wannan sai yake bayanin na wani mai kudi ne sai yake cewa ai ya ce wannan gida kar a saida shi na fami ne duk wanda yake so ya zo ya zauna to kaga kasancewar wannan ba wasi wannan wasiya wasiya ce wadda take tadadda saboda me yasa abu ne wanda kowa yana da haƙƙi amma inda kafin ya mutu ya tabbatar da ma mutane an rubuta an samu shaidu an ce wannan gida wakafi ne kuma ga waye wakafin ya yi wakafin shi ne ga 'ya'yan shi duk wanda yake da bukata ya zo ya zauna kar a sai da gidan kar a yi kyauta da shi kuma baya cikin gado to wannan ana iya tabbatar da shi kamar yadda a nan shi a zubair ibn al-awwam wato ya yi wakafi kenan da gidajen shi kenan ga 'ya'yan shi ya ce wakafi ne ga 'ya'yan shi sadaka ne nasu an gane ko kamar yadda yake cikin riwayar sai ya ce latu ba ba a sayarwa wala tuhabu ya ce ba maganar a yi kyauta sai ya ce wala turasu kuma ba za a gada ba a sanya shi cikin gado bai taso ba wa anna lil mardudati min banatihi cewa duk wanda aka saka daga cikin ƴaƴansa mata an taskuna ita ma ta zo ta zauna a gidan gaira mudirratin amma kada ta kuntata ma jama'a an gane ko da sunan cewa ai nasu ne wala mudarrin biha ita ma kuma kar a cutar da ita a kuntata mata fa in istagnat bi zawjin in ta samu miji yace fa laysa laha haqqun ba ta da haƙƙi na ci gaba da zama a gida sannan sai yace wa ja'al ibn umar abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda shi ma ya sanya nasibahu raban sa min dari umar daga gidan umar raban shi da aka hudda kenan wanda ya gada bangaren shi a gidan mahaifinsa umar sai ya maida shi sukuna cewa mazauni ne li zawila hajati ga duk waɗanda suke da bukata min ali abdullah daga cikin 'ya'yansa kenan ya maida cewa shi ma wakafi ne kenan gidan da ya gada daga gun mahaifinsa bangaren da ya gada shi abdullahi dan umar sai ya ce to wannan abinda na gada daga mahaifina umar matsayin shi ya ce wakafi ne ga 'ya'yana waɗanda suke mabukata kenan a cikin 'ya'yan shi da jikokin shi duk wanda yake da bukata shi ma ya zo ya zauna kenan ba maganar asida ba maganar ai kyauta an gane ko kuma ba maganar a raba shi a matsayin gado ya yi wakafin wannan bangare na shi sannan malam sai ya zo da hadisin abu abdurrahman ke cewa lalle usman allah ya kara masa yadda hina husira haisu husira lokacin da wato aka zagaye gidansa a nan birnin madina aka tsare shi aka hana shi fitowa wanda suka yi wannan ta'addanci ko galibinsu wato mutanen masar ne da su da kufa da basra suka taso suka zo birnin madina da sunan zanga-zanga suka zagaye gidan usman allah ya kara masa yadda kwana da kwanuka suka hana shi fitowa wai a sababin ya dora musu abdullahi ibn sa'ad ibn abisar a matsayin cewa shine gwamna a masar wanda aka samu wani fitinanne shine wato wannan abdullahi ibn saba al-yahudi wanda shine ya ringa zuga mutane ya ringa iza su yana cewa usman baya adalci a cikin mulkin shi duk wasu makamai ya ba dangin shi yayi menene yayi kaza yayi kaza ya zuga mutane daga birnin masar su suka ce ai ba su yarda ba da wannan abdullahi ibn abisa ibn sa'ad ibn abisa wanda usman ya nada shi a matsayin gwamna haka ya tado mutane daga birnin kufa da birnin basra suka zo birnin madina suka zagaye gidan usman kwana da kwanuka da makamai suka hana shi fitowa wanda shi wanda ya iza wutar fitinar bai hude ne asali bai hude ne ya bayyana cewa ya musulunta saboda tsabar munafirci da makirci ba don komai ba don yama musulunci wato zagon ƙasa kura ce ta lulluɓa da fatar tinkiya don ta yi barna wanda shi ne wanda ya kirkira shi an ci an gane ko wanda ya raba da son iyalin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba don komai ba don yama musulunci barna to shine ya iza wannan wutar fitina wanda a ƙarshe fitinar ita ce ta kai zuwa yanke kan Usman Allah ya kara masa yadda to a lokacin da aka zo aka tsare gidan Usman kwana da kwanuka a lokacin nan Usman Allah ya kara masa yadda sai ya aika cewa Aliyu ibn Abi Talib da shi da wato Dalha ibn Ubaidillah da azubair wato ibn al-awwa da sa'ad ibn abi waqqas yace duk su zo usman ya tura yace su zo a lokacin da suka zo shine ashrafa alaihim usman Allah ya kara masa yadda sai ya taka ya hayo sai wannan ya leko sai yake faɗa gare su su 'yan zanga-zanga duka suna nan ya faɗa sai yake cewa an shudu kumullaha ya ce ina muku magiya da Allah na haɗa ku da Allah a wata riwaya ya ce an shudu kumullah allazi la ilaha illa huwa ina muku magiya da Allah da babu wani abun bauta kusa cancanta da gaskiya face shi sai ya ce wala an shudu illa ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba kowa nake ma magiya a cikin ku wannan taro na jama'a face sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alastum ta'alamuna anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce wai shin ba ku san da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa man hafara rumata falahul janna cewa duk wanda ya gina wata rijiya da ake kiranta biru roma manzon Allah ba ya faɗa ba ya ce duk wanda ya gina wannan rijiya sakamakon shi aljanna ba hafartuha kuma na gina ta a lokacin nan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kaskata shi suka ce kwarai wallahi haka muka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ita wannan rijiya wani ido ne na ruwa wanda mallakar wani ne daga cikin banu gifar a nan birnin madina lokacin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi hijira suka zo madina to sai ya kasance ba sa jin daɗin ruwan madina illa ruwan wannan rijiya daya daya wannan idan ruwa shi kuma na wani mutum ne daga cikin banu gifar ba ka cika salkarka sai ka ba shi mudu daya na dabino ko na alkama sai ka ba shi mudu daya sayarwa yake a lokacin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya je gunsa sai yake ce masa za ka iya sayar min da wannan ido naka na ruwa da ido na musamman a gidan aljanna sai ya ce ya rasulallah laisa li wala li iyali gairuha ya ce ya manzon Allah ya ce ban ni da wani abu da na mallaka a rayuwata ni da iyali na in ba wannan idan ruwa ba da nake saidawa shi kadai ne abin da na mallaka a lokacin nan labari sai ya cin ma Usman Allah ya kara masa yadda cewa manzon Allah ya nema a bashi wannan idan ruwa ya masanya masa da idan ruwa na musamman a aljanna Usmani ya zo aka yi kudin wannan ido na ruwa usman ya siye shi da dirhami dubu talatin da biyar kamar misali ka ce miliyan talatin da biyar haka ya sayi wannan idon ruwa to lokacin da Usman Allah ya kara masa yadda ya saya sai ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a taj'alu li fiha ma ja'alta lahu yace ya manzon Allah ko zaka iya sanya mun abin da ka sanya ma shi wannan mutumin da kace ya baka idan wannan na ruwa a masanya masa da ido na ruwa a gidan aljanna qala na'am manzon Allah yace Usman yace to na bar shi fi sabilillah na mai da wannan fi sabilillah kowa daga cikin musulmi ya zo ya sha ba wanda zai ba da dala to don haka kamar yadda yake cikin wata riwaya kamar yadda shi ne a nan malin ya yi tarjamar kenan shi ne a nan ya ce man ya shitari bi'irar roma ya ji alu dalwahu ma'adila'in musulmina bi khairin lahu min hafil janna manzan Allah ya ce wane ne zai sayi wannan rijiya da ake kiranta bi'irar roma ya sai ya mai da gugan shi cewa daidai yake da gugunan musulmi kuma Allah zai masanya masa da fiye da wannan wato rijiya a gidan aljanna kaga a nan kenan shi ma ya sanya gugan shi yadda jama'a ta musulmi ya zamanto duk daidai ne ba wanda yake da hakkin cewa ya fi wani a game da ita to ainihi idan ruwa ne usman Allah ya kara masa yadda kuma ya gina wannan ido na ruwa aka rarike kenan aka maida shi rijiya aka daure ruwan yake gudana a cikinta ya ce shin ba ku ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa haka suka ce wallahi mun ji sannan usman sai ya ce alastum ta'lamuna annahu qala shin wai ba ku san da cewa manzan Allah ya faɗa man jahaza jaishal usra duk wanda ya shirya wannan runduna ta yakin tabuka yakin tabuka shine ake kiran shi wato ghazwatul usra ko kuma ka kirayi rundunar jaishul usra kamar yadda Allah ya ambace shi da wannan suna a can cikin suratul tauba laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'atil usra shine yace man shahaza jaishul usra duk wanda ya shirya runduna ta yaki yakin tabuka manzon Allah yace falahul janna sakamakon shi aljanna fashin haztuhu usman ya ce kuma ni na shirya wannan runduna wanda wannan yaƙi ne ya taso ga ya tafiya mai tsawo ga ƙarancin guzuri da ƙarancin makami domin daga madina zuwa tabuka kilo 700 ne da yan kai kuma ga ya lokacin lokaci ne na tsananin zafi wanda yake na rana ga ƙarancin guzuri maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bincika abin da yake cikin baitul mali na musulmi bai isa ba a shirya wannan runduna ta yaki azan Allah ya nemi cewa jama'a su taimaka su taimaka su agaza to a lokacin nan Usman Allah ya kara masa yadda sai da ya zo da raƙumi 300 da lautunsu ya kawo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai iya abinda ma ya faɗa ma manzan Allah cayi inni atabarra'u bi jami'i ma amliku fi sabilillah yace ya manzan Allah duk abinda na mallaka gaba ɗaya yace wallahi zan iya bada shi saboda Allah raƙumi ɗaya na bin da raƙumi ɗari uku ya kawo a rannan kuma kowane raƙumi da laftin shi wanda kowane raƙumi ɗaya ka ɗauke shi matsayin telamce da lodin ta gaba ɗaya usman ya bada gaba ɗaya a lokaci guda fuskar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta ringa kyalli manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ringa jin daɗi yana murna manzan Allah sai yake faɗa yake cewa ma'ala usmana ma'ala usmana min amadin ba da yau babu wani aiki da usman zai aikata wanda zai cutar da shi ya hana shi shiga aljanna bayan wannan yini shi ne a nan manzan Allah ya ce man jahaza jaishal usra duk wanda ya shirya rundunar yaƙi yaƙi na tabo kuma zan Allah ya ce falahul janna sakamakon shi aljanna Usman ya ce fa jahaztuha ya ce na shirya wannan runduna qala shine sai ya ce fa saddaquhu bima qala suka gasgata Usman wato game da abin da ya faɗa wanda abubuwan da Usman ya ambata musu suna da dama wanda yana daga ciki kamar yanda abinda Usman ya ambata yake cewa hal ta'lamuna anna al-masjida daqa bi ahlihi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man yashtari buqata ali fulan fayaziduha fil masjidi bi khairin minha fil janna yace fashtaraytuha min sulbi mali ya ce shin ba ku ji ba manzan ya ce na haɗa ku da Allah ba ku ji ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa cewa lokacin da masallaci ya yi kunci masallacinsa a nan madina manzan Allah ya ce duk wanda ya sayi wato filin suwa ne ya ƙara faɗaɗa wannan masallaci nawa manzan Allah ya ce to Allah zai masanya masa da fiye da shi a gidan aljanna usman ya ce tacacciyar dukiyata na hudda na sayi wannan masallaci na sayi wannan fili aka kara aka yi masallaci usman ya ce fa'antumul yau matamna'uni an usalliya fiya ya ce gashi a yau kun zo kun tsare ni kun zagaye gidana kun hana ni in fito wannan masallaci in yi sallah haka daga cikin abin da usman ya ambata musu wato usman allah ya kara masa yadda wato yake cewa shine lokacin da aka zo bai'atul ridwan wanda Allah ya kissanta mana a cikin suratul fatih karkashin itaciya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tsaya sahabbansa suka zo suna mubaya'a da shi a lokacin nan ya aika Usman Allah ya kara masa yadda wato birnin Makka a shekara ta shida kenan lokacin da aka yi sulhul Hudaybiya sahabbai sun zo kowa sai mu baya aiki da manzan Allah ya dora hannun shi akan hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa zai ba shi haɗin kai zai agaza masa har izuwa rayuwar shi ƙarshen mutuwar shi ko da zai mutu akan haka to a lokacin nan Usman baya na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake faɗa ga jama'a sai yake cewa hadhihi yadullahi ya nuna hannun shi ya ce hazihi yadullahi sai ya ce wa hazihi yadu usman ya ce wannan hannun ɗaya na usman ne sai manzan Allah ya gama ya ce shin ba ku san da cewa manzan Allah ya faɗa haka domin Allah ya faɗa innan lazina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim sannan haka usman yana daga cikin abin da ya ambata musu yake cewa da su shin kun san da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura mai ƴaƴansa biyu ɗaya bayan ɗaya farko ya aura masa ruqayya bayan mutuwarta manzon Allah ya aura masa ummu kulsum yace shin ba ku san da haka ba yace manzon Allah ya yarda da ni ya amince da ni kuma ni ma na yarda da shi na amince da shi yace ba ku san da haka ba suka ce wallahi haka ne sannan yana daga cikin abin da usmani ya ambata musu yake cewa shin ba ku ji ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ana tare a cikin taron jama'a manzon Allah sai ya ce la ya'khudhu kullu rajulin minkum bi yadi jalisi kowa daga cikin ku ya kama hannun abokin zamansa fa akaza bi yadi manzon Allah sai ya kama hannuna fa qala sai ya ce hadha jalisi fi dunya wal akhirah ya ce wannan shine abokin zamana a duniya kuma shine abokin zamana a lahira suka ce wallahi kwarai haka ne mai ji haka kuma usman sai ya faɗa ga ɗalha sai yake ce masa a tazkuru iz qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama inna usman rafiqi fil janna yace ya kai ɗalha shin baka san da cewa manzon Allah ya faɗa ya ce ni ni ne abokin zaman shi aljanna ɗalha yace kwarai na ji kuma haka lokacin da suka hau kan dutsen hira da shi da abubakar shi usman da manzan allah sallallahu alaihi wasallama da abubakar dutsen hira sai ya yi raurawa manzan allah sai ya ce ya kai dutse ka tabbata ba kowa ba ke kan kafaci annabin allah da siddiq saman zaman zan allah ya ce kuma da shahidi shine usman to waɗannan duka su ne abubuwan da shi usman allah ya ƙara masa yadda ya ringa ambata ma waɗannan jama'a da suka zo suka zagaye gidan shi kwana da kwanuka suka hana shi fita kawai akan cewa ai bai yi daidai ba ya yi zalunci akan abin da yake na mulki da wannan kalifancin ne shine a nan kuma gaya waɗanda suke sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya faɗa su ne suka gaskata shi suka tabbatar da cewa haka ne da aliyu allah ya kara masa yadda da dalha ibn ubaidillah da azubair ibn al-awwam da sa'ad ibn abi waqas wanda hudun nan suna daga cikin goma wanda aka ba su albishir da gidan aljanna dan haka yace ina muku magiya ya ku jama'a yace amma fa ba kowa ba nake ma magiya facin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa zano musu irin wannan to kaga waɗannan abubuwan da Usman Allah ya kara masa yadda ya zano ɗaya daga cikin su ya isa cewa taron wannan nasu ya watsi to shine anan kenan malam ya zo da wannan saboda hadisin saboda wannan gaba da yace man hafara rumata duk wanda ya gina wato wannan rijiya ainihi kenan kamar yadda ya zo ido ne na ruwa amma usman da ya saya shine ya gina kenan wurin ya gina wannan rishiyar ya daure ta kenan ta koma rishiya ce kenan jama'a suke zawa suke ja shine ya ce man yashtari bi'ra roma ya ja'alu dalwahu ma'adila'il muslimina kamar yadda yake cikin wata riwaya bi khairin lahu min hafil janna kenan ya mai da cewa gugan shi da gugan jama'a ta musulmi duk ɗaya ne Allah ya masanya masa da fiye da ita a gidan aljanna kenan wannan shine yace malam yace abu ishtara da linafsihi misla dila'il muslimi sannan sai yace wa qala umar fi waqfihi umar Allah ya kara masa yadda ya faɗa game da wakafinsa da yayi la junaha ala man waliyahu an ya'kula yace ba laifi ga duk wanda ya jibinci kula da wakafin ya ci daga wannan wakafi wa qad yalihi alwaqifu wa ghayruhu tana iya kasancewa shi wanda yayi wakafin kenan ya jibinci kula da wakafinsa kamar yadda muka yi bayani a baya da ka ware wannan dinari dubu in kai ne kake juyawa to anan kai ma kana da haƙƙi a cikin wannan riba da ake samu amma in ba kai bane kake juyawa to ba maganar baka da haƙƙi a ciki tunda cai ne ya ce wa kadi ya lihil waqif kenan yakan iya kasancewa shi wanda yi wakafin ya kula da wakafinsa wa gairuhu ko kuma waninsa sai ya ce fa huwa wasiqul likulli wannan abu ne wanda ya halatta ga kowa kai da kai wakafi kana iya daukan kula da wakafinka kuma kana iya wakilta wani shi zai kula da wannan wakafi na insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك